من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد فإن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا إخوة الإسلام والإيمان يا أحباب رسول الله يا يسأل وجوه النيرة الطيبة أحييكم خير تهية على هذه الأرض إطلاقها لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi ga shi Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba haduwa don karatun littafin Allah mai girma wato alquran da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa da fatan ba a manta ba yan uwana a jiya wasu ayoyi ne guda biyu a suratul baqara suka rike mu wanda suke magana akan waɗanda suke shakku ko kokonto ko tunanin cewa alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba ko kirkira ce ta wani ko kuma annabi shine karan kansa ya kirkiro ko ya suro alqur'anin ya har hada shi da harshen sa na larabci Allah madaukakin zarci ya kore gaba daya ya nuna in har kuna ganin haka ne kuma larabawa ne ai masu fasaha ko ma ai gwanaye ne kun iya magana akwai ƙwararru a cikin ku su ƙirƙiro wato wani littafin mai kama da alƙur'ani ko su ƙirƙiro littafi mai suna alƙur'ani idan ba za su iya ba su kawo surori goma idan ba za su iya kawo sura goma su kawo ɗaya mata a cikin alƙur'ani ƙarshe dai abin ya gagara ko da harafi guda ɗaya na alƙur'ani ba iya kawowa ba wato wanda wato wanda suke ƙoƙarin cewa shine annabi yake koyon alƙur'ani a gurinsa ai ba bari ne ba balarabe ba ne التي لسان الذين يهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين harshen wannan da suke kokarin juyawa su ce wai daga wajen su ya koyi alqur'ani ba bari ne ba balarabe bane rarasa raqana ce ba shi da fasaha abun nan bature ne wannan ko larabcin da aka zo da shi larabci ne zalla ba kuma irin naku larabcin ba ku larabcin kuke yi amma na alqur'ani ya fi naku dandano ya fi naku zaki ya fi naku fasaha sannan ya fi naku iyawa ya fi naku dacewa wannan shine alqur'ani bayan an musu tabi da wannan wato aka ja hankalin su tunda ba su yaba abinda da ya kai su ga wannan kawai shine kafirci da kin gaskiya da kin yadda da abinda Allah ce ka san duk maki gaskiya sai ya samu wani guri da zai kare kansa ya dan dogara da gurin ya ce tanan ne dalilin da yasa ya makale ko abin da yasa ya ki kenan to sai kuma kawo bayanin halaye na mutanen kirki muminai waɗanda Allah madaukakin zarki ce su yi suka yi yace su bari suka bari ko tsaya kuka tsaya suka tsaya wato mutanen kirki kenan su kuma bishara Allah madaukakin zarki ce a musu da cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعجوبهم متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
a wannan aya wato in kun lura da irin yadda kiran da Allah ya yi kamar yadda muka faɗa ɗazu waɗancan ga irin nasibinsu rabon da suka samu su kuma na ƙin gaskiya gaba waɗe masa da kau da kai su kuma waɗannan da suka yarda مالا يكفي لما ذكر تعالى ما أده لآدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب yayin da Allah ya yi bayanin abubuwan da ya tanada wa makiyansa taɓaɓɓu kafirai waɗanda ba su yi imani da shi ba da manzanninsa irin abin da ya tanada musu na azaba wannan kan da kuma narko a tsafa bi zikir hali auliyai sai ya ci gaba da bayanin hali na waliyansa min su'ada il mu'minin yan kwarai yan aljanna mu'minai wa birhi wa wanda suka yi imani da shi wa bi rusuli da manzanninsa allazi saddaqu imanahum bi a'malihim salihah wadanda suka gaskata imanin su da ayyuka na kwarai wa hadha ma'ana tasmiyatul qur'an masani wannan shi yasa ake kiran alqur'ani masani in ya ambaci wato kaso na waɗannan mutanen kirki sai a faɗi kuma na waɗannan mutanen banza ko in an faɗi na mutanen banza sai kuma a haɗu na mutanen kirki wannan shi yasa ake kiran alqur'ani menene masani in ji malaman tafsiri shi yasa ake kiransa masani wato mai nau'o'i guda biyu nau'in na ƙwarai da nau'in na banza nau'in nagari da nau'in lalatattu nau'in mominai da nau'in kafirai nau'in ƴan aljanna da nau'in ƴan wuta nau'in mazaje da nau'in mata nau'in sama da nau'in ƙasa nau'in rana da nau'in wata nau'in dare da nau'in wuni nau'in taurari manya da nau'in taurari ƙanana nau'in mala'iku da nau'i na aljannu kowane ɓangare gaba ɗaya Allah ya faɗe shi wa amma zikru shay'i wa nadhiru amma in an faɗi wani abu aka kawo kwatan kwatin sa fa zalika tashabu wannan kaman mantawa ne ake yi kama sanubayyinuhu shi ma ci dan zamu kawo shi anan gaba ayoyin da ke dabe malai ce wannan ba shi bane abinda muke nema anan gurin bisharar da Allah ya wa mu'minai kaman yadda masu shakawa masu kin yin imani masu bauɗewa abinda Allah ya ce to kuma Allah ya nuna musu inda za su je to su mu'minai ga inda ko ga yadda Allah ya gaya musu ya bashiri allazina amanu wa amilu salihati yi bishara ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai da'iman wa abadan naqul innal iman laysa bitamanni bal al iman ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al a'mal wato imani ba ba buri bane wato in aburi in aburi ne a zato kowa an aka ce mu'minai sai Allah samu ne ko ka ai wallahi ai amma ai akwai muna da imani kowa haka yake zato ko ba kanan bane amma al'amarin ba haka ne yake ba abin da yake imani na gaskiya shine abin da ka kudura a zuciyarka na gaskata Allah da kadaita Allah da san manzon Allah da girmama manzon Allah na gaskiya ba na baki ba ina fata an gane da akwai girmama manzon Allah na baki muna son manzon Allah muna son manzon Allah amma ko ina kana yawo da hoton wani ba na manzon Allah ba kana son manzon Allah kana son manzon Allah an zagi manzon Allah ko an baci manzon Allah ranka bai baci ba amma an taba wancan hankalinka ya tashi kace an zage ku ina fata an gane wannan ba shine imani abin da ya tabbata a zuci sannan aiki ya gaskata shi shine shine manzon Allah ce wa bashirin ko kuma Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati kai waɗannan da suka yi imani bushara suka yi ayyuka na kwarai anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna da koramuna gudana karkashinta wato za su shige ta kuma fi khalidina fiha abada ko za su dawama a cikin ta inja Allah wa qabna khalidina fiha wato kullama rizqu minha min samaratin haka ne ko babu khalidina fiha kullama rizqu minha min samaratin rizqan duk lokacin da aka arzuta su daga cikin ƴaƴan itatuwansa na gidan aljanna irin wani arziki qalu hadha alladhi rizqana min qablu wannan shine aka arzuta mu da ta hai Allah ce ba wanda liyan utubihi mutashabiha an ba su kala kala ne gashi a launin iri daya amma daddaran daban walahum fiha azwajun mutahhara suna da mata ko ƴan mata na gidan aljanna tsarkaka in an kira su ƴan mata yaji domin ko ta taba haihuwa ranar tashin kiyama ko da sai da ta shekara 200 a duniya inda ana yin 200 to a ranar lahira budurwa za ta shi yana fatan ko gane ko ba a tashi tsohobi sai sa wata rana annabi yana wa'azi ya so ya dan bada dariya ta tsohuwa ta zo tana ce ya rasulullah hal almar'a tadkhul aljanna yace eh na'am almar'a tadkhul aljanna lakin ghayr alajuz mata za ta shiga aljanna yace eh mata ta yi amma ban da tsohuwa iri a ba wannan tsohuwa kamar ta ce za ta yi in ba kuka ba ta rikice hankalinta ya tashi da manzo Allah ya ga hankalinta ya tashi ya kirawo ta yake yace biki ji abinda Allah madaukakin sarki yake auroban asraba ba عربا أترابا su ‘yan matan aljanna uruban larabawa ne ko masu soyayya ne masu iya zama da miji ne a taraban shekarunsu iri ɗaya wato Allah ya hore su don suwa لأصحاب اليمين
dan ‘yan dama wato su ne ‘yan aljanna su ma matan ‘yan aljanna ne an hore su don ‘yan aljanna abin da ake nufi ranar tashin kiyama sai Allah ya mai da ke budurwa za ki shiga aljanna sai kuma ta kyalkyale da dariya Ko- kowa ma ya kyalkyale da dariya ina fata an gane ko to ala kulli halin shine Allah madaukai ce lahum biya zuwajin mutahhara suna da yan mata waɗanda yake tsarkaka wanda za a ba su saboda wannan ayyuka da suka yi na gidan duniya innahum utu bis samarati bil janna za a ba su ƴaƴan itatuwan gidan aljanna ma falamma nazaru ilaiha qalu in sun dubi waɗannan ƴaƴan itatuwan sai ce hadha allazi ruziqna min qablu ai irin wannan ne aka ba mu dazu ai min qabli hadha ka ce min qablu irin wannan ne aka ba mu kafin wannan fi duniya nan gidan duniya qalu sai shi hadha alladhi ruziqna min qablu utubihi mutashabiha dan an ba su shi kala kala iri iri ko kuma an ba mu irin sa an- jiya wato shine muka ci dazu ko jiya qala ibn jarir wa akharuna bal wato ta'wil zalika hadha alladhi ruziqna min qibli aw min simaril jannati min qabli hadha irin wannan ne aka bamu daga cikin ƴaƴan itatuwan gidan aljanna kafin wannan li shiddati mushabahati ba'dahu ba'dan saboda yadda sashin sa da sashi yake kama da juna li qawlihi ta'ala wa utubihi mutashabiha an ba su shi kala kala iri daya fa taqulu lahum lawlidan dan gidan aljanna sai su kulu fal walidan wahidun wato walidan din nan yace kaman yaran gidan aljanna a ana kiransa guda daya wato nau'in yaran kasu iri ɗaya ne amma ga sunan kuma kamanninsu da ayyukansu wanda za su dinga maka daban-daban malai ce kulu ku ci wato wa qamu mukhtalif ɗanɗanon iri ɗaya ne alwaldan yaran da dama amma aikinsu iri ɗaya abincin gashi kala-kala kuma iri ɗaya amma ɗanɗanonsa daban wa huwa qaulullahi ta'ala wa tubihi mutashabiha a ba su yi kala-kala yashbihu ba'dahu ba'dan wa yakhtalifu ta'ani a wajen ɗanɗano ya kan yi bambanci wa malam ya ce yushbihu samar ad-dunya gaira anna samar al-jannati atyab yayi kama da irin na duniya in ayaba ce kamar ta duniya in kwakwa ce kamar ta duniya in lemu kamar na duniya in mangwaro kamar na duniya in ma wato baba ce kamar ta duniya amma ɗanɗanon ba irin nasu ba ya fi na duniya daɗi an ba su mata wanda yake tsarkaka ba sa jinin al'ada ba sa kashi ba sa fitsari wato ba sa fitar da majina babu yawo a bakinsu kuma a bakinsu ba sai sun sa jan baki ba girarsu ba sai sun sa jagira ba jikinsu ba sai an shefa ba sai an shafa hoda ba kyalkyali yake kyalkyalin na gidan aljanna ne ba hoda ba komai ba gazal ba jan baki amma ya hu mai gazal da jan baki annabi cikin wani hadisi yace inda matar duniya za ta leko ko kuma malamin su ce inda matar duniya za ta leko duniya matar matar lahira horul aini ta leko gidan duniya yanzu ruwan teku yana shayarwa irin na irin na lagos nan da za ta yi tofi a cikin kowa zai zuki zarau gwanin daɗi ina fata an gane ko saboda kyawun wato in matan gidan aljanna kyawawa ne sannan za a yi musu kawa da kayan ado a gidan aljanna kala daban-daban a jiki kuma a lokaci guda kala saba'in duk lokacin da take so kala saba'in ne a jikinta da kaya kuma daga diamond sai azurfa sai lu'ulu'i sai gold a jiki amma duk da haka in ta wuce mijinta ya kalle ta sai ga bargon jikinta yana yawo saboda tsananin kyau mata gidan aljanna kenan wato eh, mata su yi aiki mai kyau gidan aljanna kun more ina fata an gane ko akwai jin daɗi sannan ba sai kin yi kitso ba sannan ba sai kin sai man man gashi ba ba sai kin sai jambaki ba ba sai kin sai jagira ba sannan ba hoda barantana man basilin ko kuma a ce a samu bit mai gyara fata jiki ko ba kana bane babu duk fata jikin gaba daya gyara jiki yadda kike so haka jikin zai zamo in ke da alama sun ya dan fara wani dan turturu da kin kalle sai ya koma yadda kike so smart ta kusanta da kike so ina fata an gane ko wato haka Allah ya yi matan gidan aljanna ina fata an gane ko bayan wannan yanda aka yi musu kuma sannan haka halittar su take don namiji in ya je gurin mace yana son ya gamsu ko to matan gidan aljanna in ka je ka gamsu yanzu za ka ji tun da kake baka taɓa zuwa gurin mace irin ta ba sannan gobe in ka zo kuma haka jibi in ka zo haka kuma har abada haka za ka kasance ita kuma mijin in ya zo wajen ta tana jin ba namijin da ya taba zuwa gurin ta gurin ta irin sa in ma- in ya zo biyu haka in ya zo gata ka kuma rabu da haka ne ina wata an gane ko shine Allah ya ce an ba su irin waɗannan mata ay mutahharatun min al-hayd ba sa jinin al'ada wal ga'id ba sa bayan gida wal bawl ba sa fitsari wannan kama babu tofi babu kaki wal buzaqu babu yawo wal mani kai hatta mani ma ana ganin shi ma kaman da wani nau'in kazanta ne na lahira irin wani daban ne daban ba irin naku wannan duniya wal walad sannan babu da ina fata an gane wa hum fiha khaliduna a cikin ta za su dawo har abada hadha huwa tamamu sa'ada wannan shine cikar samun nasara fa innahum ma hadha an-na'im fi maqamin amin duk da irin wannan ni'imomi da suke ciki suna guri amintacce min al-maut ba mutuwa wal inqita'i ba yankewar arziki ba tana yankewar wuta wutar lantarki ko yankewar ruwa ko a ce sai an je gona ko sai an je kasuwa za a nemo abinci ai abin da wahala yanzu ko za a yanke farce ko za a wanki ko za a goge kaushi duka babu wannan gaba ɗaya an gama wahala a nan gidan duniya shi yasa Allah ce wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha Allah ya ce wa nudu za a kira ɗan aljanna ce an tilkumul jannatu waccan aljanna da aka gadar muku ko aka baku ko aka tanada za a baku uristumuha an gadar muku ita ma kuntum ta'malun saboda abinda kuka san kuna aikatawa a gidan duniya ai bi ma amiltu fi dunya ina fata an gane ko wato an kawo su da fi'ili mudari dan a nuna maka a yanzu ana son kai aikin karka yanke bi ma kuntum ta'malun da abinda kuka san kuna aikatawa za a ba ku ban fi na'imin sarmadi cikin wata ni'ima ce wadda yake ta sarmada abadi ala dawam wanda yake na har abada a dawwame wallahu almusta'an ko wallahu almas'ulu an yahshurana fi fi zumratin Allah ya karo mu a cikin ƴan aljanna da irin wannan labada da ni'imar za a samu Allah sa da mu a ciki amma fa sai an yi aiki daga nan sai Allah ya ce mina ne malam إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا oh وما نضل به إلا الخاسرين to wannan aya wato babbar aya ce wato Allah yana buga misalai ne wato har ya ta kai ga wato kafirai suna ganin cewa bai kamata a ce Allah yana buga misali da irin wannan ba ai girman Allah da buwaya sa da daukakarsa ya wuce a ce yana kama sunayen irin waɗannan ƙananan abubuwa gashi in ji yadda malamin suka ce ana rabi ibn anas fi hadhihi al-aya qal hadha masalan darabahu Allah lid-dunya wannan misali ne Allah ya buga yadda duniya take da yadda za ta kasance annal ba'ubata ta haya ma ja'at wato sauro yakan rayu mutukar ya ji yunwa yayin da sauro yake da yunwa to zai rayu fa idza samir yayin da ya sha ya koshi bulbul mata nan take sai ya mutu wa kadhalika masal haula'il qaum haka nan kwatan kwatin irin waɗannan mutanen alladhina daraba Allahu lahum hadha al-masal wanda Allah ya buga musu irin wannan misalin fil qur'ani cikin al-qur'ani idan tala'u min ad-dunya yanda suka koshi da duniya rayyan wajen koshi akhadha Allahu anhum dalika sai Allah ya kame wannan thumma talasa nan sai ya karanta falamma nasu ma zukiru bihi batana alaihim abwaaba kulli shay' حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allah ce yayin da suka manta da abin da Allah ya ce wato suka kibin dokokin Allah fatana alaihim abwaba kulli sai muka bude musu kofofin dukkan komai samu su samu wato cin dadin su ci duk wata barna su yi wato hatta idza farihu bima utu sai da suka yi murna da abin da suka samu Allah ya ce akhadnahum baghatatan sai muka kama sa wuce ba tare da sun shirya ba fa idahum mublisun nan da nan ga su har sun ɗeba tsammani daga samun rahmar Allah shine Allah ya ce ma da yake ma din nan akan littakalil dan karanci ma ba'udatan wai abun koda karancin sa kaman sauro ne wa takunu ba'uda mansubatan alal badal inna Allah la yastahi an yadriba masalan masalan ya zama fa'ulun bihi kenan ma din nan litaqalil ba'udatan badal sai ya zama mansuban alal badaliyya ina fata an gane ko wato malam yace wa qawluhu ta'ala fa ma fawqa fihi qawlan maganganu guda biyu ne na malaman tafsiri fa ma duna hafi sigar wal haqara Allah bai yi naujin nauyin ko kunyar rabu ga misali da kamar sauro wajen kaskanta ko kuma a'a wajen rashin daraja kama idza wasafa laka rajulun ko idza wusifa laka rajulun bil lu'um wa shuh kamar an sifanta maka wani mutum mai dan karan kyaci sannan ba shi da mutunci fa yaqulu sami' sai mai sauraron yace na'am wa huwa fawqa zalika ya ma fa kana wato an ce kai wani ɗan karan rowa ce da kyaki sannan ba shi da mutunci kace wani ba a ba ai ya ma wuta nan to shine ma na fa ma fauqaha Allah bai jin ma nauyin ko kunyar ya buga misalin sauro har ma biyar da sauran kun gane abin da yake nufi a nan gurin har ma biyar da sauran fa ma fauqaha malam yace wannan ya'ani fi ma wasubat wa qalahu akthar al-muhaqqiqin da yawa daga cikin malaman tafsiri wannan shine abin da suka faɗa har ma abin da yafi sauran kaskanta ko rashin daraja Allah bai jin nauyin ya buga misali da shi magana ta biyu fa ma faqaha lima huwa akbar minha wato ko kuma abin da yafi sauran da abin da yake shi girma wannan ita ce magana ta biyu kun gane kamar a ce wato wane yana da abin nan babban jiki amma babban jikinsa ya kai kaza sai ce ai akwai ma wanda ya hiki ina fatan kaza to wannan hijikon shine fa ma fa magana ta bi kenan kun gane misalan ko in koma wancan na farko in kun gane inna allaha la yasahi an yadriba masalan ma ba'ubatan fa ma fawqaha an sifanta maka wani mutum ne ba shi da daraja sannan ba shi da mutunci sannan ga kuma wato dan karan kyashi da aka wada ka ce ai wani kan ya wuce nan ma to wannan misalin da shi Allah bai jin kunyar ko nauyin ya buga shi na sauro fiye da haka ma abinda ma bai kai sauro kaskanta da da daraja ba shi Allah bai iya buga misali da shi kun gane misali na farko na biyu da abin da ya fi sauran girma so da kurbin goma kenan ko buzuzu an san kurbin goma ko irin wata bakar abar take yawa arewa baka wato jikinta ba jini haka karfafa take ko kuma buzuzu irin mai tura kashin nan angon me ake kiransa ne angon kashi ko to aka ga ya fi sauro girma ko to ko kaman wannan wato misali na biyu kenan in ji malamai ai fa ma fauka ha ai akbaru minha li'annahu laysa shay'un ahqar wala asghar min al-bawda ba wani abin da yafi rashin daraja da rashin mutunci wato kaman sauro wa haza qawlu qatada ibn da'amatu as-sadusi qawlu da wannan abin nan qatada ibn da'amatu as-sadusi shi manyan manyan malaman tafsiri tabi'ai wannan magana take wa khatarahu ibn jarir al-tabari sarkin masu tafsiri ya zabi wannan magana fa innahu ya'iduhu ma rawahu muslim kuma hadisin da imam muslim ya rawaito an aisha radiyallahu anha daga aisha uwar mu'minai zai kafa mana wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yace ma min muslimun ko ma min muslimin yushaku shawkatan fama fauka illa kutuba lahu biha daraja babu wani musulmi da za a soke shi da wata kaya yishaku da za a soke shi shaukatan da wata kaya shaukatan ana halatan mansuba da irin halin wata kaya da za a shafe da ita ko a soke shi da ita fama fauka ko abin ma da bai kai kayar ba ko ya fi kayar kaɗan ko abin da bai kai ko kuma kamar misalin sauran kenan ko da muka yi illa kutiba lahu biha daraja sai an rubuta masa darajar wannan abin da ya samu wa muhiyat anhu biha khati'a sannan an share masa kuskuren sa ko laifin sa da wannan fa akhbara annahu la yastaghfiru shay'an yadru bihi bihi masalan wannan yake nuna mana kenan Allah bai daukan wani abu yayi kankanta da ba zai iya buga misali da shi ba ko ya kai sauran ko bai kai sauran ba ko da ya fi sauran walau kana bil haqara wasdar kal ba'uda wajen kaskanta sa da kashin sa ko da kamar sauran yake kama la yastankibu an khalqiha yadda bai ji kyama ba ya halicce ta wa ya halicce saura wa ya halicce kuma wa ya halicce kenkeso wa ya halicce abin nan cinnaka wa ya halicce kiyashi duk kankanta dai da abin wuce jan kiyashi ba ko to amma da duk da kankanta sa wa ya halicce shi to bai ji kunyar halitta ba sai ya buga misali da shi shine zai ji kunya akan kayansa saboda haka dan zai ji kunya akan wannan fa ba wani dalilin da zai sa ko babba ko karami dukkan su gaba daya gurin Allah abu guda ne da babban da karamin dukkan su ha abin nan ha khalqullah halitta ne na Allah akwai wani daban wanda wanda ba Allah ya halice ba fa aruni ma za khalaq allazina min duni ku nuna mun abin da wani halitta wanda ba Allah ba in ku dukkan su halittar Allah ne a gurin Allah daidai suke da mai girman da mara girman da babban da dan karamin da siririn da motsotsan da gigigin da hincicin da fus da rikeke da mukeke da tunkule ne duk abu guda ɗaya ina fata an gane ku duk abu guda ɗaya na gurin Allah babu ruwansa duk halittarsa ne ba daraja ku gaba ɗaya halittar Allah ne ku wanda ya fi girma da daraja da nauyi wanda ya abin da Allah ce shi yasa da ya zo misali akan muminai yace ya ce inna inna akramakum ويا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا نعم وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير wannan misali ne da zai shiga karkashin wannan ayar a nan gurin Allah kira ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mu ne muka halice ku daga mu- namiji guda daya da mace guda daya namijin nan guda daya shine annabi adam alaihi salatu wassalam wa unsa matan nan guda daya ita ce hawwa matarsa wanda daga jikinsa aka halice ta waja'alnakum muka sanya ku uban yanki yanki jama'a daban-daban wa qaba'ila qabilu daban-daban li ta'arafu dan ku gane juna wannan ya san wannan wannan ya san wannan wannan ya gane wannan wannan ya gane wannan mu muka yi wannan insha Allah ina fata an gane li ta'arafu Allah ya ce inna akramakum indallahi wato ba akbarukum sunnan ba ba aqra'ukum qur'anan ba ba aksarukum akadan lisunna ba a atqakum ba wanda yafi ku yawan karatu ko yafi ku shekaru ko yafi ku karatun Qur'ani ko yafi ku rubuta sunna ko girman jiki ko sarauta ko yawan yaya ko rashin yaya a'a inna akramakum indallahi saboda ka duk girman ku kenan abu guda ɗaya ne a gurin Allah wanda yafi girman shine wanda yafi tsoron Allah yadda bai ji nauyin buga misali da sauro ba kai ma yana iya buga misali da kai dan kai ma halittar sa ne ina fata an gane ko inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda ya ji ku girma da kaunatuwa gurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah yadda bai ji nauyin halittar kananan abubuwa ba haka nan zai iya buga misali da kansa shi yasa a wata har Allah ya ce ya ayyuhan nasu ضرب مثل فاستمعوا له أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب suna girmama Allah kuwa ما قدر الله حق قدره ya yake إن الله لقوي عزيز
Allahu akbar Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ضرب مثل فاستمعوا له an buga wani misali ku saurari wannan misali misali ne Allah yake bugawa wanda wato misalin waɗanda suke bauta wani daban kenan wanda ba Allah ba innal ladina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke bauta waɗanda ba Allah ba fa ku sani Allah ne yake gaya muku lan yakhluqu zubaban wala yajtama'u lahu misalaci kuma ba za su halici kaman kuda ba lan yakhluqu zubaban wala yajtama'u lahu inna kudu da na gabas na arewa da na yamma za su haɗu dan su halici kaman kuda wallahi ba za su iya banja Allah ولو استمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيئا inda kuda zai zo ma ya sauka akan wani abin su ya danya kusa wani abu da yar kafar nasa na hijiji za su iya kwacewa la yastanqizuhum ba za su iya kwace abin da kuda ya diba da kafarsa ba fa za'ufa talibu wato wanda ake nema a kama kafar ba za ta kamu ba kai ma mai neman ba za ka iya kamawa ba yana fatan an gane kenan wanda ake wa bautar ba zai kai da kake bautar ba ta shiga ba wanda kake nema kai wa bautar shi ma ba shi da iko a masa in ka yi ma ba abin da zai iya yi maka ba ufa talibu wani misali sai qur'ani shi kai da kake bautar ba ta shiga ba shi ma da ake masa da ta shiga in ma ta shigan ba zai iya yin komai ba mai neman ya nema a banza bai bayar bai iya bayarwa ضعف الطالب والمطلوب في الله ما قدر الله haka kadar shi ba su girma Allah ka haka matakar girma sa ba inna Allah shi kuma Allah la qawiyyun aziz mai tsananin karfi ne kuma mabuwayi ba abin da ya gagare shi komai zai iya yi bai buga misali da abin da ya ga dama ikonsa ne halittarsa ne mulkinsa ne ganin damarsa ne ba wanda zai hana shi ina ba ta an gane wato misali ne Allah ya buga bayan wannan kuma har yanzu Allah ya ce مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن أوهن البيت إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
Allah ya ce masalan da zina ta khadu min dunillahi awliya kwatan kwatin waɗanda suke rikon wani daban za su bautata masa ba Allah ba haka ne ko ka masalan an ka wuce ta khadu baita ka ce misalin gizo gizo tautau ne da ya riki gidansa kun san tautau ko irin wanda yake zuwa ya saka nan ya gida kuma sai ya kwanta a bayan gida gida dai da ka'ida yadda ake yin gida kowa yakan yi gidansa don ya shiga cikin buya in zaka in zaka yi bacci ka buya in za ka biya bukata ka boye in za ka ci abinci ka boye in za ka je wajen iyalinka ka boye ba mai ganin ka haka ne ko ba ma shi kiza kiza ya nasu gidan yake to ku ne a fili to waɗanda suke bautar wani Allah haka misalin su yake kama sallan an ka bautar ta kazar bauta Allah ya ce wa inna awhanal biti gida ko mafi rauni wanda bai wa kowa komai bai wa mai shi komai ba gidan giza giza ne awhanal biti labaitul an ka bautar laukani alamun ina ma sun sani masu bautar Allah da ba su bauta wani ba Usman a gane kada a gengadi ina fata an gane ko a wata ayar Allah ya ce alam tara kayfa daraba Allah masalan ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء Allah ya ce alam tara shin ba gani ba kayfa daraba Allah masalan yadda Allah ya buga misalin wato kalimatan tayyiba kyakkyawar magana ko zance kyakkyawa ko kalma kyakkyawa ka shajaratin tayyiba ka ce wata bishiya ce kyakkyawa haka zan zance kyakkyawa yake wannan yake nuna wa wato ba ni wa'azi kawai ba hatta tsakaninka da ɗan adam ya kamata ya zama ka iya magana ya kamata ya zama kana da kyakkyawar magana akwai mutanen da Allah ya halice su da bakar magana ko ina fatan ka gane ko shi ko ya zai ce ce ka bashi sai ya faɗa ta yadda in ya ce ka bashi ruwan nan sai ka gane da zafi a ciki akwai irin waɗannan mutane ina fatan ka gane ko to in mutum ya samu kansa haka Allah ya shi da ya ake rabuwa da irin wannan da roƙon Allah ya Allah ka raba ni da wannan bala'i ya Allah in na faɗi magana ta kan wa mutane ciwo duk abin da na faɗa sai ya zafi ni ma ban san lokacin da nake faɗa ba ya Allah ka shirye da ni duk lokacin da zan faɗi magana in faɗi mai kyau in zama cikin bayanka na ƙwarai sai dinga yin addu'o'i yana karanta alƙur'ani sai Allah ya taimake shi amma yayin da ka doge ko kana yi ba ruwanka da kulawa wani ma har alfahari yake ha mu baka san ba faɗin magana ai kan ma ba ta riƙa bakin mu mu akwai irin waɗannan ko Allah ya tsare Allah ka saba mu ba Allah ya ce cewa yi masal ayabun alam tara kayfa daraba Allah masalan kalimatan tayyiba kaga ya ko baka ga yadda Allah yake ba da misalin na kalma kyakkyawa ba ka shajaratin tayyiba ka ce wata bishiya ce kyakkyawa asluha thabitun wa far'uha fis sama tushen ta yana kabe amma rasan ta yana sama amma kuma tuti ukul ha kullahin wato tana ba da ƴaƴanta kowane lokaci in an zo sai a tsinka a ci to haka nan mutumin kirke ke kalmar ta wuce wato shirk anan gurin buga musulun da Allah yi nan an buga da bishiya nan da bishiya aka buga san an buga da gizo gizo haka ne ko ba haka ba saboda haka Allah yana iya buga misali kamar yadda ya buga da sauro kamar a wani guri kuma Allah madaukaki zai ce daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا هدنا فهو ينفق منه سرا وجهرا na kuma Allah ya buga mana misali ne da bawa Allah ce baraballahu masalan abdan mamlukan Allah ya buga mana misali da bawa wanda ake rike da shi wato yana hannun wani bawan wani ne zai je ya masa aikin gona ya ja masa gida ya dan bashi abinci kuma in yayi ya masa fada kima ila ma a doke shi ko a zage shi wato bawa ne mamlukan wanda yake hannun wani Allah ya buga misali da shi kaga Allah yana yi buga misali da komai kenan ko la ya qadiru ala shay'in wa man razaqnahu min rizqan hasana wato shi wannan bawan baki yin komai da kuma wanda mu muka arzuta shi arziki mai kyau shi ke da bayan ma shi ba bawan wani bane za su yi daidai kaga ba za su yi daidai ba ko ka ayi Allah ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah Allah yana iya buga misali da duk abin da ya ga dama a wani guri sai ya ƙara da irin wannan misalin yace wa daraba Allahu masalan rajulain ayat da ke gaba ne gaba daya wa daraba Allahu masalan rajulain ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maula Allah yana buga wani misalin kuma na mutane guda biyu mazaje ɗayan su kurma ne bebe ne baya iya magana la yaqdiru ala shay'in komai bai iya baya magana baya ji baya gani makaho ne kurma ne bebe ne baya jin komai kuma a gangan in ka taba jiki ma baya yi amma in zai ci abinci sai sai ya bude baki la ya qadaru ala shay'in bai yin komai ko kallon ala maula shi ya dogara ne kawai kan mushi in yana jin yunwa ya bude baki yana taba an san yunwa ke ji in kishirwa yake ji ya bu- ya- ya dinga sawa baki an san kishirwa yake ji kashi ka sai dai a ga ya fita sai dai a wanke masa ko kallon ala maula wato ha- la aina ma yuwajjihu duk inda yayi la ya'ti bi khairin bai zuwa da da alheri Allah ce hal yastawi huwa man ya'muru bil adli za su daidai da wannan mai hankali mai gani mai ji mai sarauta mai abin hannu ya ba da umarni kuma shugaba ma yana adalci za su daidai da wancan da ba iya yin komai to haka nan Allah yake buga misalinsa nan an buga maka da ma abin da ba shi da ma ba shi da irin kowace irin kima Allah yana iya buga misali da abin da ya ga dama a wata ayar kuma Allah ya ce daraba daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum na'am هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم Mm.
فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم Allah ya ce daraba Allahu lakum min anfusikum Allah ya buga muku misali da kawunan ku ku kanku da ni da kai duka muna ciki Allah ya buga muku misali ku da kanku a karan kanku hal lakum mimma malakat aymanukum min min shuraka'a abinda kuka mallaka kai ne da gidanka da matanka hudu sai kana da yaranka kuma kai ma yaran gida ko yaran gidanka matanka hudu sai kuma wani yaran ka kila direban ka ne ko kuma mai zuwa maka ce bane sai ya zo da cikin abin nan sai ka sami shi a ɗakin ɗaya daga cikin ɗakin matanka yaya wani ya ce tab a sai ka gaya me za a yi me za a yi Umar dan Khattab ya ce a wallahi kashe shi zai. Umar dan Khattab ya ce ni yace kashe shi zai. Sai muta kai ka ji Umar da kishi sai manzo Allah ya kun ga wannan kishin na Umar aka ce yake wallahi na na Umar kishi. Yace ni kuma Allah ya ni kishi. Ina fatan ka gane ko? To ashe kenan yadda baka so kana da matarka kuma yaron gidanka ya zo ki shi ma matarsa ce. Haka ne ko ba ka ba? To in ka hada Allah da wani ma haka Allah ba so misali ake maka dan kar ka hada Allah da wani. saboda haka Allah yana iba ga misali da abin da ya ga dama wato wa yake ba da ceto wane ne ya halicci manzanni waye ako ajinan waye halicci wuta waye halicci aljanna shike da mallaka su to sai wani yazo shi zai bayar sai zai baka aljanna ko zai baka wuta zai yi bai yi tarayya da Allah ba bai yi daidai da wancan da yake fada matar matar mai gidansa ba sai kana jin Allah zai kyale shi to ashe shi ma kenan ba zai tsira barantana yawa wani ina fatan kun gane ko kun lura da irin waɗannan misalan da can gaske saboda haka wannan zai janye ka daga shirka duk babba ko karama kamar yadda muka karanta ranar fa shirku fadarhu fa shirku zahiru zal ismu laysa bi qabil al ghufran wa ittikhadu nibd lir rahman ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbatu ad-dayyan shirka kashi kashi ce wa shirku fadarhu fa shirku zahiru ahili take zal ismu amma kashi kashi ce amma dukkan su malam yace inji ibn al-qayyim sai laysa bi qabil al-ghufran ba wanda Allah bai gafara in an muta nayi dan Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafarta a hada shi da wani amma na gafarta kuma da ba wannan da wanda ya so ina fata an gani zal ismu laysa bi ghafil laysa bi qabil al-ghufran ko ittikhaz al-nidd lirrahman ayyan kana shine ka riki wani kishiya ga Allah biya da ya zamo kai masa tarayya min hajarin wa min insani dutse ne ko mutum ne ya da'uhu aw rajuhu thumma yakhafu ya roƙe shi ko ya fatan samun wata rahama abinsa ko ya ji tsoronsa wa yuhibbuhu ka mahabbatud dayyan ko ya so shi dace san Allah mai rahama mai girma mai kowa mai komai saboda haka wannan shine misalan da Allah ya buga ya bada misali da sauro wasu suna jin mamaki to yana iya bada misali da komai ya bada akan ku ya bada da gizo-gizo ya bada da dabbobin daji ya bada da ciyayi ya bada da itatuwa to sai mu kuma ya rage komai a gurinsa ɗaya ne da mutum da aljani da mala'ika da kowa da annaba da manzanni duka halittarsa ne wanda ya fi daraja a gurinmu gaba ɗaya ko a cikinmu wanda ya fi tsoron Allah kawai saboda haka Allah yana ibuga misali da abin da ya ga dama qala ba'd as-salaf wasu malamai magabata suka ce idza sa'a idza sami'ta al-masala fil qur'an falam afhamhu wato ko idza sami'ta fil qur'ani falam afhamhu bakaitu wani malami ne da kansa yake faɗa yace za samitu ne ba za samita ba wato littafin da yake hannuna ya yi kuskuren wasali idza samitu al-masala fil qur'an idan naji wani misali Allah ya buga a cikin alqur'ani falam afhamu ban fahimce shi ba ba kai sai in dinga rusa kuka ala nafsi ina kai na kuka saboda mi saboda Allah ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi dawo ɗayar alarama wasu nika al'amsalu na bari buhalin nasu wa ma ya aƙilu ha Allah ce wasu nika al'amsalu waɗancan misalai na bari buhalin nasu muna buga su ne ga mutane sai dai wa ma ya aƙilu ha illa al'alim ba mai fahimta su sai malamai illa al'alimuna sai malamai wato in naga an buga misali alqur'ani ban gane ba duk irin wannan misalan da aka yi karka yi shirka a karka yi hada Allah da wani ga misalai karara sun fito fili ko ba kana bane yace in na karanta ban gane ba sai in fashe da kuka dan na san ni kenan bana cikin malamai ina fatan ka gane ko saboda ka kai maza ka zama cikin malamai wa qala ta'ala Allah yace فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أما waɗannan da suka yi imani wato akan wata ayata mu kenan da muke kai waɗanda suka yi imani fa ya alamu za su sani cewa annahu la lalle wannan misalin da Allah yake bugawa a ko ina da wanda muka faɗa da wanda mu faɗi ba annahu la gaskiya ne mu rabihin da wajen ubangiji su qala qatada ay ya'lamu annahu kalamur rahman malan qatada yace za su sani cewa wannan maganar Allah mai rahama ce wa annahu min indillahi daga wajen Allah yake wa qala abul aliya ya'ni hadha al-masal wannan misalin na wannan sauran da Allah ya buga za su imani daga wajen Allah yake wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirce wa Allah ko zuciyarsu akwai digo na kafirci ko munafirci fa yaquluna hisu dorta man za arada Allah bi hadha masala ne Allah yake nufi da irin wannan misali wa kama qala fi suratul mudaththir kamar yadda ya faɗa cikin suratul mudaththir wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana Allah ce ma da anna ashaban nari illa malaika ba mu sanya yan wuta ba waɗanda za su za su gadinta su tsare yan wuta su killace su ba ta inda za su fita haka ne ko illa malaika sai malaiku ne wa ma ja'alna asiddatahum mu sanya kuma yawan su ba wato muka ce 19 ne illa fitnatan lil ladina kafaru sai fitna ce ga waɗannan da suka kafirta wato su dore ta to me Allah yake nufi da 19 din nan liyastaqina allazina utul kitaba saboda waɗanda aka ba su littafi kafin alqur'ani su kuma su sakankance alqur'anin gaskiya ne dan irin wannan misalan akwai a cikin littattafan su wa yazdada allazina amanu imana waɗanda suka yi imani cikin mu'minai da alqur'ani su kuma su ƙara imani ina fata an gane ko wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minun waɗanda aka ba su littafi ba za su yi shakku ba wal mu'minuna da mu'minai wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun su waɗanda yake a cikin zuciyarsu akwai ciwo irin na munafurci da kafirci su kuma zai su dora cewa war kafirin har ma da kafirai man za arada Allah bi hadha masala na Allah yake nihi da irin wannan misali Allah ce ga dalili yudillu bihi wa yahdi bihi kathira wato Allah ya ce kazalika haka nan ne yudillu Allah man yasha Allah ya ce batar da wanda ya so da irin waɗannan misalan wani zihi daga wannan misalin ya tafi kenan Allah bai nufin albarka tare da shi ba wa ya hadi man yasa haka ne ko kuma ya shirya da wanda ya so wa ma ya lamu junu da rabbika Allah ya ce wa ma ya lamu junu da rabbika ba wanda ya sani na ubangijinka da yawan ku illa huwa sai shi kai kansa ya kaje sani akwai gurin da wato mala'ikai mala'iku suke zagaya dubu saba'in in sun zagaya baitul izza kullum in sun gama sun gama aikin su kenan na gobe kuma dubu saba'in din daban ne kuma tun da aka halitta duniya haka suke kuma har ranar tashin kiyama wa san iyarin da na ubangiji illa huwa sai shi yana fatan an gane ko sai shine Allah ya ce yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin irin waɗannan misalan Allah yana shiryar da mutane da yawa da shi yana kuma batar da wasu da yawa daga ciki amma ba wasu ne suke yake batar da su da irin waɗannan misalan ba su gaza gane ina ne gabas ina ne yamma ko ina daidai ɗaya suke ina kuskure yake illa al-fasiqin sai fasiqai al-fasiqi ko anan gurin ko fasiqai ko anan gurin kafirai yake ne wal kafiruna hum al-fasiquna in ja Allah ay yudillu bihi kaseeran yani al-munafiqin wa yahdi bihi kaseeran yani bihi ay al-mu'minina ina shirar da mu'minai fa yazidu ha'ula'i dalala ya ƙara munafikai bata da kafirai a ila dalalati ma kan batan su li takdibin bi ma qad alimu saboda sun karyata abin da dama su daga sani haqqan yaqinan misal allazi darabu darabahu Allah bima daraba lahum irin misalin da Allah ya buga musu yadda aka yi na misalin abota Allah kada hada shi da kowa wa annahu lamma duriba lahu muwafiqun ko lima duriba lahu muwafiqun kuma sun san cewa abin da aka buga misalin nan daidai yake da abin da aka bada fa zalika idlalun lahi ila iyahum wannan batarwar da Allah idlalun lahi iyahum batarwar da Allah ya musu ne wa yahdi bihi kaseeran kuma Allah ya shirya da wasu wato da yawa daga al-masal min min ahli al-iman masu imani wa tasdiqi da gaskata fa yaziduhum hudan ila hudan ya kara musu shiriya akan shiriya imanan ila iman imani bisa imani tasdiq ila tasdiq gaskatawa da gaskatawa bima qad alimu haqqan yaqina saboda abin da suka sani na tabbacin haqiqa annahu muwafiqun lima darabahu Allahu lahum masalan sun yi imanin wannan abin da Allah ya buga misalin daidai yake da abin da Allah ya buga wa iqraruhum bihi kuma abin da suka yi furuci suka tabbatar da shi shi ma daidai yake Allah ya ce wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin ba shi batar da kowa da in ko bai batar da kowa da irin wannan misalai sai fasikai alu almunafiquna wa qala qatada wa yudhillu bihi alfasiq illa alfasiqina ne ko alfasiquna illa alfasiqina kuma haka take a cikin qira'a sab'iyya ko ba wanda yake batarwa sai fasikai fasaqu fa adallahum Allah an fihi sai Allah ya batar da su saboda wannan fasikanci nasu wal fasiqu fil lugha wato fasiki a harshen larabci huwa al-kharij an ta'a shine wanda ya fita daga biyayya ga Allah وتقول العرب فسقت الرقبة إذا خرجت من إشرتها واتو فسقت الرقبة واتو دنيان دبينو يا قرق يا قرق إذا إذا خرجت من إشرتها يعني تفتو دقت شن قاوانتا واتو يقلو كنا kaman ga abu a cikin bawansa aka ce ballo ta gefe daya sai a ce fasaka ya fita wani hada yuqalu lil fa'arati saboda aka ake kiran tsira huwai sika wato ɗan ƙaramin fasiki li khurujiha an hujriha lil fasadi saboda fitatta daga cikin ɗakin ta ko gidanta dan barna haka nan nafiqa'u wato shine yarbo mina ne yarbo ne da larabci sai kurege shine yarbo larabcin mutanen yamma larabcin mutanen yamma daga Morocco abun nan Algeria abun nan sauransu da nan su abun nan muna kiran yarbo yarbo shi ne mine ne kurege su kuma abin nan abin nan abin nan suna abin nan larabawa suna kiransa nafiqa ko sai da hijirbo ko sai da hiya jirbo wato kurege kenan shi kuma dalilin da yasa ake kiransa nafiqa ko munafiki ramu sanye a nan sai ya koma ta san gefen yayi sai ya ta can sai wani sai ya koma ta haka sai wani sai ya zo wani kuma da ba zai bude bakinsa ba sai ya wata yar kofa kamar yadda farce zai fita amma wannan kofar ko da za ta yi daren kure ne in yazo da ya buga da safi ya fita kace ya wuce ina fata an gane ko yasa kiran sa nafika Allah ya jauta wa tabata fi sahihain an Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Aisha uwar mu'mini uwata uwarka in kai mu'mini ne Allah ya dare ita tace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare tabbata ya ce khamsu fawasiqa yuqtalna fil haram wal hil fasikai guda biyar ana kashe su a cikin maka ko wajenta al gurabu hankaka wal hidatu da bakin shirwa wal aqrabu da kunama wal fa'aratu da tsira wal kalbu laqur da mahaukacin kare waɗannan guda biyar ana kashe su a cikin maka da wajenta na farko al gurabu menene al gurabu alhidatu bakin shirwa wal aqrabu wal fara wal kalbu laqur fal fasiqu yashmalu al kafir wal asi fasiki ya hada da kafiri da mai saban Allah duk guda ɗaya in kace fasiki ya hada zai iya zama fasiki zai iya zama kafiri shine Allah ce wa ma dhillu bihi illa al fasiqin ba wanda ake batarwa da irin waɗannan misalin wato sai fasikai waɗanda ba su imani da Allah ba su ne Allah yake batarwa amma waɗanda suka yi imani Allah yakan kare su da imanin wato waɗanda suke warware alkawari dukan sai Allah ya batar da su kamar yadda Allah ce allazina yanquduna ahadallahi su waɗannan munafiqan ko الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون Mm, ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض mm.
أولئك هم الخاسرون ko fasikan nan da Allah yake batarwa ga dalili Allah ce allazina yanqudun su ne waɗannan da suke walwalewa suke warware ahadallahi alqawlun ubangiji bin bari misaki bayan kullu shi wa yaqta'una ma amara Allah bi su tsinci abinda Allah yayi umarnin a sadar da shi shine an yi sala ma amara Allah bi an yi sala zumunci da da da kauna da soyayya juna wa yufsiduna fil ardi sibarna aban ƙasa Allah ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne taɓaɓɓen duniya da lahira Allah ya sanya sun taɓe duniya da lahira wato da suke warware abin da Allah yake a kulla na imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah da biyayya ga manzon Allah a koye ko a sarari abin ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba kana so ko baka so ka fifita manzon Allah akan kowa bayan ka fifita Allah akan manzon Allah ka fifita alqur'ani akan komai ka fifita hadisan manzon Allah akan magana kowa to wanda duk suke warware waɗannan to su ne Allah madaukakin sarki yace su ne fasikai masu warware alƙawari su ne waɗanda suke hana a sadar da abin da Allah ya yi a sadar da shi har ma da masu yanke zumunci tsakanin yan uwa da yan uwa wanda a tsakanin wa da kanihe su haɗa gaba tsakanin aboki da aboki su haɗa gaba tsakanin wato amini da amini su haɗa husuma a a rasa zaman lafiya Allah ce waɗannan su ne Allah ya ce wani ulaika humul khasirun waɗannan su ne sababu wa hadhihi sifat sifatul kufari al mubayina li sifatil mu'minin wannan sufofi ne na kafirai waɗanda suke bambam da sufofi na mu'mini kama ƙara ta'ala fi suratul ra'd kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul ra'd yace afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka واعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى hmm.
إنما يتذكر أولو الألباب Allah ya ce afaman ya'lamu shin wanda ya sani cewa anna ma unzila ilayka min rabbika la abin da aka saukar gare ka din nan daga wajen ubangijin kai ki shine gaskiya alqur'ani kaman huwa ma ya daidai da makaho wanda bai ma gane ba makaho rashin gani ba makahon da ya gani ya ki gani ya ji ya ki ji ya saurara ya ki saurara ya fahimta ya ki fahimta za su yi daidai da wanda ya ki yarda da alqur'ani Allah ce inna ma yatazakkaru ulul albab kadai masu hankali ne kawai wato suke tunawa su wasu da irin waɗannan su wane ne masu hankalin nan الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
Allah ya ce allazina yufuna bi ahli Allah sune waɗannan da suke cika alƙawari na ubangiji wala yanquduna al-mithaq ba sa wala wala alƙawari na Allah da suka dauka tsakanin su da ƴan uwansu tsakanin su da ubangiji tsakanin su da bayin Allah har ma Allah ya ce والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل hmm, ويخشون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Allah ya ce wallazina sune waɗannan da yasiluna ma amara Allah bi an yusla suke sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi na addini ko na zumunci tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa ko abokai da abokai ko iyaye da ƴaƴansu wa yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu wa yakhafuna su'al hisab suna jin tsoron mummunan sa- sakamako a don ubangiji ranar tashin kiyama sai Allah ya ce والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة wa anfaqu وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ulaika ويدرؤون بالهزنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار wannan gaskiya ne wato Allah Allah madaukakin sarki yace su dai daga cikin sufofin su din nan wannan saboda mutu za a wajen rabbihim su ne waɗanda suka yi haƙuri don neman yarda ubangijin su sai mutu za a rabbihim ko wajen rabbihim wa aqamu salata suka tsaya da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum haka ne ko suka ciyar da abin da muka arzuta su shi wato suka bar sadaka haka ne ko sirran wa alaniya a boye ko a sarari Allah ta ulaika wajra'una bil hasanati sayyi'a su ture da mummuna abin da suka yi in kai musu mummuna to sai su maka kyakkyawa irin yadda wato ɗabi'ar annabi take in ka ki gaishe shi sai ya gaishe ka in ka ki bashi sai ya baka idan ka ki ziyarta sa sai ya ziyarce ka wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata Allah ta ulaika lahum uqubad dar waɗannan su yan aljanna suna da kyakkyawan karshe na gidan aljanna Allah ya ce
جنات عدن يدخلونها man sala ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Hmm.
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Hmm.
سلام عليكم بما صبرتم Hmm.
فنعم عقب الدار Allah ka sa muna ciki wato Allah madaukakin sarki bayan ya hudu wadancan su wato wallazina sabaru su za a wajhi rabbi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yace wa yadrauna bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqubad dar jannatu adn yadkhulunaha aljanna ce ta zama za su je ta haka ne ko wa man salaha ba su kadai ba fa wa man salaha min abaihim da waɗanda suka yi aikin kirki shi iyayensu da in yi aiki na ƙwarai iyayensu za su bi zuwa gidan aljanna wa man salaha min abaihim wa azwajihim matayensu ma in sun yi aikin kirki su ma za su yi ga kenan anan idan mace ta zama ta kirki in miji ya zama ya bi ta yi aikin kirki shi ma zai shiga aljanna idan miji ya zama na kirki mata in ta zama ta kirki za ta shiga aljanna idan uba ya zama na kirki ƴaƴa suka zama na kirki za su yi shiga aljanna idan a ƴaƴan ne suka zama na kici shi ma uban ya biyo ya bi su duk za su haɗu su tafi gidan aljanna ina fata an gane wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim hada zuriyarsu sai Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa suna ce salamun alaikum amincin Allah gare ku bi ma sabartum saboda hakun da kai wa ni'ma uqubad dar ma dalla da wannan sakamako gidana ku kyakkyawa shine gidan aljanna wato yan aljanna kun ji daɗi to sabanin masorar alƙawari kenan sabanin wannan fa duka akan wadancan ne fa wadanda suke warware alƙari wa ma yadullu bihi illa fa allazina yanquduna ahada Allah wadanda suke warware alƙawarin Allah to bari ku ji kuma wasu masu warware alƙawarin alƙarshen wannan ayar Allah ya ce wallazina yanquduna والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون mm ويقرؤون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ulaika أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار Allah tsare mu kai ma sauraron alƙawari ba ku ji daɗi ba waɗancan mutane fasikai da Allah ce wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin allazina yanquduna ahdallahi kun ji anan Allah ce wallazina yanquduna ahdallahi waɗannan da suke walwala alƙawarin Allah min ba da misaki bayan an kulla shi na biyayya ga Allah na kadaita Allah wajen bauta ba a hada shi da kowa ba da kuma wato sada zumunci ba sa warwarewa haka ne ko ba sa warware abin da ko kuma waɗanda suke warware abin da Allah ya ce a kulla na zumunci tsakanin yan uwa da yan uwa an yi salawai su duna fil ardi suna yin barna a bayan ƙasa sai Allah ya ce ulaika lahum lan to waɗannan Allah ya tsine musu albarka wa lahum su'ud dar ko kuma tsinuwar Allah a gare su take kuma suna da mummunan makoma ranar tashin kiyama Ma- wani wani abu ya fi lalata zumunci wato fiye da ka yi wa ɗan uwanka abin da Allah bai ce a masa ba ko kai wa ubanka abinda Allah ce bai ce masa ba wanda ya rena ubansa ya ki zuwa aikin ubansa akwai lalata zumuncin da yafi wannan wanda wato ya zagi ubansa ko ya daki ubansa akwai wanda ya kai shi lalacewa wanda ya nemi matar ubansa fa wanda ya nemi matar wansa fa wanda ya nemi matar makwabcinsa ko abokinsa akwai wanda ya lalata zumunci kamar wannan shi yasa annabi yake babu zunubin da yafi girma fiye da mutum ya zina da matar makwabcinsa an tazmiya bi halilati jarika ina fata an gane ko to ulaika lahum la'natu wadannan tsinuwar Allah ta tabbata gare su wa lahum su'ud dar suna da mummunan makoma wa qad ikhtalafa ahli tafsir fi ma'ana al-ahd menene wannan alqawrin alladhina yanquduna ahda Allah inna malamai yace malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan wasu haula al-fasiqin bi naqdihi wanda suka munafikan nan suka warware shi fa qala ba'd wasu kace wasiyatullah shine wasici na Allah ila khalqihi zuwa ga halittarsa wa amrihi iyahu da umarninsa shine tauhidi da kada ta Allah haka muka ce ko tauhidi da kada ta Allah bima amarahum bihi min ta'ati dan biya ga Allah wa nahyihi da kuma barin abinda Allah ya ce a bari iyahu amma nahahum an da abinda Allah hana su min ma'asiyati bi kutubi saban da Allah yake kar a cikin littafansa wa ala lisani rusulihi da harshen manzanninsa wa naqabuhum dalika huwa tarkuhum al-amala bi shi in yin aiki da abinda Allah yake ayi din nan shine warware alƙawarin wa qala akharu wasu kace bal hiya fi kufar ahli kitab kafiran wato ahli kitab yake ne yahudu da nasara wal munafiqina da munafikai minhum wa adullahi alladhina qaduhu alqawlan Allah da suka warware huwa ma akhadahu Allah alayhi fi tawrah abinda Allah ya dauka a gare su na cikin at-taura min al-amal bima fi aiki da abinda yake cikin ta wattiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da bin annabi Muhammad wanda tsira da amincin Allah ka tabbata gare shi izabu isa in an aiko shi daga baya tunda shi bayan su ne ko bayan littattafan su ne za a bashi nasa wa tasdiqu bihi za su gaskata shi wa bima ja'a bihi min inda rabbihi da abinda yazo da shi daga wajen ubangiji su wa naqadihim zalika huwa juhuduhum bihi ba'da ma'rifatihi wato wannan warwarewar tasu shine musul da suke yi da Annabi Muhammad bayan sun riga sun san shi ne bi haqiqati sun san shi ne haqiqarsa wa inkarihim zalika da musul da suke wa tutmanihim ilma zalika anan nas da koye ilimin Annabi Muhammad da sifofin da suka sani kar mutane su gane ba da yatsaihim Allah min anfusihim al-misaqa li yubayyinahu lin-nas bayan Allah ya alƙawari da su cewa za su bayyana wa mutane gaskiya yayin da Allah ya aika wannan annabin ولا يكتمونه فأخبر تعالى أنه نبذه في ألا يباد لاباري ثم ولونا القرن سبزبد شيء أبايا باين ثم ذاك وانا شيني القرن ذاك والولي إن جوا سمع لمن تفيري فأسكم في بل أنا بهذه الآية جمع أهل الكفر والشرك والنفاق يا هذا سقى بعد إيكينا يشي أبن ديكي نهي دوانا آير كافري دا منافقي دا مشركي دا بعد warware alƙawarin da suka yi rashin kaɗaita ubangiji wajen bauta saboda misalan ma da muka kawo akwai rashin kaɗaita ubangiji wajen bauta wanda bai yi wannan ba ya warware alƙawarin ubangiji a dunkule a takaice ba tare da tsawaita ba wannan wasu malaman suna ganin in kadaita ubangiji wajen bauta da abin da yake a kadaita shi shine wasu kuma suka ce magana ta hudu al-ahad alladhi zakarahu Allah wa ta'ala huwa al-ahad alladhi akhadahu alayhi hina akhrajahu min sirb adam alƙawarin da Allah ya karba lokacin da ya fitar da su daga tsatsan annabi Adam alaihi salatu wassalam to yau idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatan wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قوله فكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وأتوقع شو أن شيء القول Allah ya ce ka tuna lokacin da Allah ya karɓi alƙawarin banu Adama min zuhurihim tun suna cikin tsatsan su bi ma'ana tsatsan Annabi Adam alaihi salatu wasalam kun san kissar da Ibn Kathir ya bada anan gurin bayan Allah ya halitta Annabi Adam an shahu bayan sa da aka shahu bayan sa sai aka fitar masa da zuriyarsa daga farkon su har zuwa ƙarshen wanda zai haifa gaba ɗaya dangin Annabi Adam sai ya ga wani annabi ana kiransa Annabi Dauda ya ga kansa a cikin wannan halitta gaba ɗaya shi wannan kuma wane ne sai wani ɗa ne daga cikin ƴaƴanka annabi ne shi ma daga cikin annabawan Allah zai yi abin kirki shekara nawa kawai ai kyakkyawa ne wannan shekara arba'in kawai na bashi ni kuma shekara nawa ba na kaka kai shekara dubu za ka yi ai kai ne farko shekara dubu ya ce to Allah a ɗan yaga masa man kaɗan daga nawa sai kamar nawa ya ce a bashi sittin ya zama ya ɗari ni kuma in yi ɗari tara da arba'in shi nan aka ce to an yadda aka kyale annabi adam ya ta rayuwa shekara ɗari ta wuce ɗari biyu ta wuce uku ta wuce hudu ta wuce biyar ta wuce shida bakwai takwas tara ta zo ya fara shekaru na saura nawa ma ta saura shekarun ka saura arba'in ta saura shekara ɗari aka ce a'a ka manta ai akwai ɗanka wanda ka gani ka ce wannan yana da kyau cikin jikokin ka nan a ƙara masa sittin nan ya cika ya zama ɗari daga naka kai da ke kana da dubu ɗaya kuma an tana ce a bai yadda ba ya warware annabi yace to daga nan annabi adam ya fara mutu ƴaƴansa suka zama masu dan karan mutu shine farkon mutu ina ba ta gane wajahada adamu wajahadat zuriyatuhu annabi adam yayi musu zuriyarsa ma ta yi musu wannan shine alƙawarin iji wasu malaman tafsiri amma a shahidai wato maganganun malaman tafsiri ne wasu ka ce wai daga wani ma amara Allah bihi din nan da aka faɗa wato kila almuradu bihi silatul arham wato sadar da zumunci kamar yadda zo cikin bayanin kai maka yan uwa wal qiraba da yan uwa na kusa fa hal asaytum in tawallaytum an tusidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ay Allah ya wannan ko yace zai fa zamo wato in kuka saba Allah ko kuma yana yiwa wato asaytum yana yiwa ko tabbace in tawallaytum in kuka biya baya ko kin abin da Allah ya ce an tusidu fil ardi ku yi barna a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum ku lalata zumuncin da yake tsakanin ku da yan uwanku wannan bai kauna wancan wannan bai kauna wannan qala muqatil ibn hayyan fi qawlihi ta'ala ulaika humul khasirun qala fil akhirah wannan za su yi asara ne a ranar lahira ala kulli hal kuma a dunkure wannan sune maganganun malaman tafsiri akan waɗannan ayoyi da muka karanta mun yawaita yau mun canja lokacin gaba daya nan za mu dasa aya mu yi fatan ubangiji ya nuna mana wani lokaci da za mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin